Babi na ɗaya Wane ne Allah? Sakin layi na ɗaya da biyu Waɗanne tambayoyi ne mutane suke yawan yi? An san yara da yin tambayoyi da yawa. Kana iya musu bayani, amma sai su ce maka, Me yasa? Bayan ka ƙara yi musu bayani, za su iya sake ce maka, Amma me yasa? Dukanmu muna yin tambayoyi ko me girmanmu. Muna iya yin tambayoyi game da abin da za mu ci, da kayan da za mu saka, da kuma abin da muke so mu saya. Muna kuma iya yin muhimman tambayoyi game da rayuwa, da kuma abin da zai faru a nan gaba. Amma idan ba mu gamsu da amsoshin tambayoyin ba, kada mu bar hakan ya sa mu daina neman amsoshin gabaki ɗaya. Sakin layi na uku Me yasa mutane da yawa suke ji cewa ba za su iya samun amsoshi ga muhimman tambayoyinsu ba? Littafi mai tsarki zai iya ba da amsoshi ga muhimman tambayoyin da muke yi kuwa? Wasu suna ganin haka, amma sun ce littafi mai tsarki yana da wuyar fahimta sosai. Suna iya ji cewa malamai da firistoci ko kuma fastoci ne kaɗai za su iya ba da amsoshin. wasu kuma ba sa so su faɗa cewa ba su san amsoshin ba domin ba sa so su sha kunya. Kai kuma fa. Sakin layi na hudu da biyar Waɗanne tambayoyi masu muhimmanci ne za ka so ka sami amsoshinsu? Me yasa ya kamata ka ci gaba da neman amsoshin? Babu shakka, kana so ka sami amsoshi ga tambayoyi kamar su, Me yasa aka halicce ni? Me zai faru da ni sa'ad da na mutu? Menene littafi mai tsarki ya ce game da Allah? Yesu babban malami ya ce, Ka yi ta roƙo za a baka, ka yi ta nema za ka samu, ka yi ta ƙwanƙwasawa za a kuwa buɗe maka. Saboda haka ka ci gaba da neman amsoshi masu gamsarwa har sai ka samu. Hakika, idan ka ci gaba da neman amsoshin, za ka same su a cikin littafi mai tsarki. Amsoshin ba su da wuyar fahimta. Abin da ka koya zai sa ka yi farin ciki a rayuwa yanzu, kuma ka kasance da begen yin rayuwa a nan gaba. Bari mu tattauna wata tambaya da mutane da yawa ba su fahimta ba. Allah ya damu da mu kuwa ko shi marar tausayi ne? Sakin layi na shida Me yasa wasu suke tunani cewa Allah bai damu da wahalar da suke sha ba? Mutane da yawa suna tunani cewa Allah bai damu da mu ba. Suna ganin cewa idan Allah ya damu da su da gaske, duniya ba za ta kasance haka ba. Duniya tana cike da yaƙe-yaƙe da ƙiyayya da kuma wahala. Mutane suna ciwo da wahala da kuma mutuwa. Wasu suna iya ce, Idan Allah ya damu da mu, To, me yasa bai kawo ƙarshen wahala ba? Sakin layi na bakwai, tambaya ta a, menene malaman addinai suke faɗa da ke sa mutane tunani cewa Allah marar tausayi ne? Tambaya ta ba, me yasa muka tabbata cewa ba Allah ne ke jawo munanan abubuwan da ke faruwa ba? A wasu lokuta, malaman addinai suna sa mutane su ɗauka cewa Allah marar tausayi ne. Idan wani bala'i ya faru, suna ce hakan nufin Allah ne ko kuma haka Allah ya ƙaddara. Sa'ad da suka ce haka, suna ɗora wa Allah laifi. Amma littafi mai tsarki ya ce, Ba Allah ne ke jawo munanan abubuwan da ke faruwa ba. Littafin Yakub Sura ɗaya aya sha uku ya ce Allah baya jarraba kowannenmu da munanan abubuwa ba. Ayar ta ce, Kada kowa sa'ad da ya jarabtu ya ce, Daga wurin Allah ne na jarabtu, gama Allah baya jarabtuwa da mugunta, shi kuwa da kansa baya jarabtan kowa. Hakan yana nufin cewa ko da yake Allah bai kawar da munanan abubuwa ba tukun, ba shi yake sa su faru ba. Ayuba Sura talatin da hudu ayoyi goma zuwa sha biyu sun ce, Sai ku kasa kunne gare ni fa, ku masu fahimmi. da dai Allah shi yi mugunta, mai iko duka shi yi aikin saɓo, gama za ya saka ma mutum bisa ga aikinsa, ya sa kowane mutum kuma shi taras daidai bisa ga halinsa, I, hakika, Allah ba za shi aika mugunta ba, mai iko duka ba za ya karkatar da shari'a ba.
Ga wani misali, sakin layi na takwas da tara, me yasa bai dace mu ɗora wa Allah laifi don matsalolin da muke fuskanta ba? Ka ba da misali, a ce wani saurayi yana zama tare da iyayensa, mahaifinsa yana ƙaunarsa sosai kuma ya yi masa tarbiyya mai kyau, sai wata rana ya yi tawaye da mahaifinsa kuma ya bar gida. A can, ya soma yin abubuwa marar kyau kuma ya faɗa cikin matsala. Shin, za ka ga mahaifinsa da laifi ne domin bai hana yaron barin gida ba? A'a, kamar yadda wannan mahaifin bai hana ɗansa barin gida ba, Allah ma bai hana mutane yanke shawarar da suke so ba, ko da suna so su yi tawaye ne. Saboda haka idan wani mugun abu ya faru, bai kamata mu ɗauka cewa Allah ne ya sa ya faru ba, ba zai dace mu ga Allah da laifi ba. akwai dalilin da ya sa Allah bai cire munanan abubuwa ba tukun. Za ka koyi abin da littafi mai tsarki ya ce game da wannan batun a babi na sha ɗaya. Amma ya kamata ka kasance da tabbaci cewa Allah yana ƙaunar mu, kuma ba shi yake jawo matsalolin da muke fuskanta ba. Hakika, shi kaɗai ne zai iya cire matsalolin. Tambayar sakin layi ta goma. Me ya tabbatar mana cewa Allah zai gyara dukan abubuwa da miyagu suka bata? Allah mai tsarki ne, dukan ayyukansa suna da tsarki da kuma kyau, saboda haka za mu iya dogara da shi, ba haka ‘yan Adam suke ba, a wasu lokuta, suna yin abubuwan da ba su dace ba, har shugaba mafi kirki bai da iko ya gyara dukan abubuwan da miyagu suka ɓata. Allah ya fi kowa iko. Yana da iko ya gyara dukan abubuwan da miyagu suka ɓata kuma babu shakka zai yi hakan. Zai cire dukan munanan abubuwa kuma ba za su sake kasancewa ba. Zabura ta talatin da bakwai ayoyi tara zuwa sha ɗaya sun ce, Gama za a datse masu aika mugunta, amma waɗanda ke sauraro ga Ubangiji su ne za su gaji duniya. Gama in an jima kaɗan sa'an nan mai mugunta ba shi, hakika, da aniya za ka duba wurin zamansa, ba kuwa za ya kasance ba, amma masu tawali'u za su gaji ƙasan, za su faranta zuciyarsu kuma cikin yalwar salama.
Yaya Allah yake ji idan ya ga mutane suna shan wahala? Sakin layi na sha ɗaya Yaya Allah yake ji game da wahalar da kake sha? yaya Allah yake ji sa'ad da ya ga abubuwan da ke faruwa a duniya da kuma waɗanda kake fuskanta. Littafi mai tsarki ya ce Allah yana son adalci, saboda haka, yana son abubuwa masu kyau kuma yana ƙin abubuwa marasa kyau. Baya farin ciki sa'ad da mutane suke shan wahala. Littafi mai tsarki ya ce ran Allah ya ɓace sosai sa'ad da ya ga duniya ta cika da mugunta a zamanin da. Allah bai canja ba. Littafi mai tsarki ya ce Allah ya damu da kai ƙwarai. Bitrus ta ɗaya Sura biyar aya bakwai ta ce, Kuna zuba dukan alhininku a bisansa, domin yana kula da ku.
Sakin layi ta sha biyu da sha uku Tambaya ta a, me yasa muke ƙauna da kuma kula da wasu, kuma yaya muke ji game da wahalar da mutane suke sha a duniya? tambaya ta ba, me ya tabbatar mana cewa Allah zai cire dukan wahala da rashin adalcin da ke faruwa. Littafi mai tsarki kuma ya ce Allah ya halicce mu a cikin siffarsa, hakan yana nufin cewa Allah ya halicce mu da halaye masu kyau irin nasa. Saboda haka, idan ranka yana ɓacewa sa'a da ka ga wani marar laifi yana shan wahala, to, kasancewa hakan ma ya fi damun Allah. Me yasa muka tabbata da hakan? Littafi mai tsarki ya koya mana cewa Allah ƙauna ne, ƙauna ce ke sa Allah ya yi dukan abubuwan da yake yi, muna ƙauna domin Allah ma yana ƙauna. Ka yi la'akari da wannan, shin za ka cire wahala da rashin adalci a duniya idan kana da ikon yin haka? Babu shakka, za ka yi hakan domin kana ƙaunar mutane, Allah kuma fa yana da iko, kuma zai cire dukan wahala da rashin adalci a duniya domin yana ƙaunar mu. Ka kasance da tabbaci cewa Allah zai cika dukan alkawuran da ya yi da muka ambata a farkon wannan littafin. Amma kana bukatar ka san Allah sosai domin ka amince da waɗannan alkawuran. Allah yana so ka san shi. Sakin layi na sha hudu Menene sunan Allah, kuma me ya tabbatar mana cewa ya kamata mu yi amfani da shi? Idan kana so ka zama abokin wani, menene kake fara gaya masa game da kanka, sunanka, ko ba haka ba? Shin Allah yana da suna ne? Addinai da yawa sun ce sunansa Allah ne ko Ubangiji, amma waɗannan laƙabi ne ba sunaye ba. Lakabi ne kamar sarki ko shugaban ƙasa. Allah ya gaya mana cewa sunansa Jehova ne. Zabura ta tamanin da uku aya sha takwas ta ce, Domin su sani kai, wanda sunanka Jehova ne, kai kaɗai ne maɗaukaki bisa dukan duniya. Marubutan littafi mai tsarki sun rubuta sunan Allah fiye da sau dubu bakwai a cikin littafi mai tsarki. Jehova yana so ka san sunansa kuma ka yi amfani da shi. Shi ya sa ya baka damar sanin sunansa domin ka zama amininsa. Sakin layi na sha biyar Menene ma'anar sunan nan Jehova? Sunan nan Jehova yana da ma'ana sosai. Yana nufin cewa Allah zai iya cika dukan alkawuransa kuma ya cimma nufinsa. Babu abin da zai iya hana shi yin hakan. Jehova ne kaɗai ya cancanci a kira shi da wannan sunan. Dubi hasiya, idan babu sunan Jehova a cikin naka littafi mai tsarki ko kuma kana son ƙarin bayani game da ma'anar sunan da kuma yadda ake furta shi, ka duba ƙarin bayani na ɗaya. Sakin layi na sha shida da sha bakwai Menene ma'anar A mai iko duka, ba sarkin zamanai, ca mahallici. Kamar yadda muka karanta ɗazu, Zabura ta tamanin da uku aya sha takwas ta ce game da Jehova, Kai kaɗai ne maɗaukaki, Ruya ta Yohana Sura sha biyar aya uku kuma ta ce, Ayyukanka masu girma ne, masu ban al'ajibi, ya Ubangiji Allah, mai iko duka, halayenka kuma masu adalci ne, masu gaskiya kuma ya sarkin zamanai. Menene ma'anar laƙabin nan mai iko duka? Yana nufin cewa Jehova ya fi kowa a sama da duniya iko, kuma laƙabin nan sarkin zamanai yana nufin cewa ba shi da mafari da kuma ƙarshe. Zabura ta casa'in aya biyu ta bayyana cewa Jehova yana wanzuwa koyaushe, hakan abin mamaki ne, ko ba haka ba? Jehova kaɗai ne mahallici. Ruya ta Yohana Sura hudu aya sha ɗaya ta ce, Kai ne mai isa ka karɓi ɗaukaka da daraja da iko, ya Ubangijinmu da Allahnmu, gama kai ka halicci dukan abu, saboda nufinka kuma suka kasance, saboda nufinka aka halicce su. Hakika, Jehova ne ya halicci mala'iku da taurari da ’ya'yan itatuwa da kifaye da kuma dukan abubuwa. Zai yiwu ka zama aminin Jehova? Sakin layi na sha takwas Me yasa wasu suke gani ba zai yiwu su zama aminan Allah ba? Menene littafi mai tsarki ya ce game da hakan? Sa'ad da wasu suka karanta game da halayen Jehova, hakan na sa su yi mamaki kuma su ce, tunda Allah yana da iko da girma kuma yana can cikin sama, to yaya zai yiwu ya damu da ni? Shin, hakan Allah yake so mu ji game da shi? A'a, Jehova yana son ya kusace mu. Littafi mai tsarki ya ce Allah bai da nisa da kowane ɗayanmu. Allah yana son ka kusace shi kuma ya yi alkawari cewa zai kusace ka. Sakin layi na sha tara A. Me zai taimaka maka ka zama aminin Allah? Ba, wani halin Jehova ne ka fi so? Me zai taimaka maka ka zama aminin Allah? Yesu ya ce, Raina har abada kenan su san ka, Allah makaɗaici mai gaskiya, da shi kuma wanda ka aiko Yesu Kiristi. Ka ci gaba da yin nazari game da Jehova da kuma Yesu kuma za ka san su sosai, sa'an nan za ka iya samun raina har abada. Alal misali, mun riga mun koya cewa Allah ƙauna ne, banda haka, yana da wasu halaye masu kyau. Littafi mai tsarki ya ce Jehova yana cike da juyayi, mai alheri kuma, mai jinkirin fushi, mai yalwar jin kai da gaskiya. Jehova na gari ne kuma yana hanzarin gafartawa. Allah yana da haƙuri da kuma aminci. Za ka koyi abubuwa da yawa game da halayensa masu kyau yayin da kana ci gaba da karanta littafi mai tsarki. Sakin layi na ishirin zuwa ishirin da biyu. A. Me zai taimaka maka ka kusaci Allah ko da yake baka ganinsa? Ba. Me ya kamata ka yi idan wasu suna so su hana ka yin nazarin littafi mai tsarki? Me zai taimaka maka ka kusaci Allah da yake baka ganinsa? Idan ka karanta game da Jehova a cikin littafi mai tsarki, za ka san cewa yana wanzuwa da gaske. Yayin da kake ci gaba da koyo game da Jehova, za ka ƙaunace shi sosai kuma hakan zai sa ka kusace shi. Za ka fahimci cewa Jehova Ubanmu ne, shi ne ya halicce mu kuma yana so mu ji daɗin rayuwa. Abin da Uba mai ƙauna zai so ya yi wa yaransa kenan. Hakika, littafi mai sarki ya ce za ka iya zama aminin Jehova. Babu shakka. wannan babban gata ne. Jehova, wanda shi ne mahallicin sama da ƙasa yana so ka zama amininsa. Wasu mutane suna son ka daina yin nazarin littafi mai tsarki, watakila suna tsoro don kada ka canja addininka, amma kada ka ƙyale kowa ya hana ka zama aminin Jehova. Babu wani amini da za ka samu da ya kai shi. Sakin layi na 23 da 24 A. Me yasa ya kamata ka ci gaba da yin tambayoyi? Ba. Me za mu tattauna a babi na gaba? Yayin da kake yin nazarin littafi mai tsarki, za ka ga wasu abubuwa masu wuyan fahimta. Kada ka bar kunya ta hana ka yin tambayoyi. Yesu ya ce mu zama masu sauƙin kai kamar ƙananan yara. yara suna yin tambayoyi da yawa. Allah yana son ka sami amsoshin tambayoyin da kake yi. Saboda haka, ka yi nazarin littafi mai tsarki da kyau domin ka tabbata cewa abin da ka koya gaskiya ne. Ayyukan manzanni Sura sha bakwai aya sha ɗaya ta ce, Waɗannan fa suka fi mutanen Tessalonika darajar hali, da yake suka karɓi magana da yardar rai sarai. suna bin cikin littattafai kowace rana, su gani ko waɗannan al'amura haka suke.
Hanya mafi kyau na koya game da Jehova ita ce ta yin nazarin littafi mai tsarki. A babi na gaba, za mu tattauna abin da ya sa littafi mai tsarki ya yi dabam da wasu littattafai. Takaitawa Gaskiya ta ɗaya, wane ne Allah? ka halicci dukan abu. Ruya ta Yohana Sura hudu aya sha ɗaya Menene littafi mai tsarki ya ce game da Allah? Ruya ta Yohana Sura sha biyar aya uku Shi mai iko duka ne, wato ya fi kowa a sama da duniya iko. Zabura ta casa'in aya biyu Yana wanzuwa a koyaushe. Matta Sura shida aya tara Allah Ubanmu ne. yana so mu ji daɗin rayuwa. Ayyukan manzanni Sura sha bakwai aya ishirin da bakwai Allah yana so ya kusace mu. Gaskiya ta biyu Allah yana da suna Yawe shi ne sunana har abada. Fitowa Sura uku aya sha biyar Me yasa sunan Allah yake da muhimmanci? Zabura ta tamanin da uku aya sha takwas Allah ya gaya mana cewa sunansa shine Jehova. Allah ko Ubangiji ba sunaye ba ne, laƙabi ne kamar sarki da kuma shugaban ƙasa. Jehova yana so ka yi amfani da sunansa. Fitowa Sura uku aya sha hudu Sunansa yana nufin yana sa ya kasance, da yake Jehova ne ya halicci dukan abu, zai iya cika duk wani alkawarin da ya yi kuma zai iya cika nufinsa. Gaskiya ta uku Jehova yana ƙaunar mu. Allah ƙauna ne. Yohana ta fari Sura hudu aya takwas Ta yaya Allah yake nuna cewa yana ƙaunar mu? Fitowa Sura talatin da hudu aya shida Zabura Sura talatin da bakwai aya ishirin da takwas Shi mai juyayi ne da kuma alheri, yana son gaskiya da adalci. Zabura ta tamanin da shida aya biyar Shi mai gafartawa ne. Bitrus na biyu Sura uku aya tara yana haƙuri da mu. Ibraniyawa Sura goma aya ishirin da uku Shi mai aminci ne, gaskiya ta hudu, Allah yana kula da kai, kana zuba dukkan alhininka a bisansa, domin yana kula da kai. Bitrus na fari Sura biyar aya bakwai Ta yaya kasancewa Allah yana kula da kai da gaske? Zabura ta talatin da bakwai aya tara zuwa sha ɗaya ya yi alkawari cewa zai kawo ƙarshen wahala, kuma zai gyara dukan abubuwan da miyagu suka ɓata. Yaƙub Sura hudu aya takwas Jehova yana so ka kusace shi. Yohana Sura sha bakwai aya uku Idan ka ci gaba da koyo game da Allah, dangantakarka da shi za ta yi ƙarfi.